subhanahu wa ta'ala ya rike da hannu ya sanya abin da za mu karanta ya zama fa'ida gare mu da har sa mana kula da addini kuma ya saka mu gabata mu da alheri alhamdulillah a dole dole da ake da na akwai alfiyar da malam da askari da alfiyar su tare da ko su kenan guda ku yaushe ne ake na tasirifi wato zai da ake wannan na tasirifin to alhamdulillah sai mu fara ita alfiya kenan ko na za ta yi babin fa'il to alhamdulillah to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاعل الذي كما أي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ذهب فهوى وإلا فرمير للتفى ندول ونكر التواعتي فهوى wanda a haka luga sai ko a makaranta ƙur'ani guda bakwai akwai wanda duk irin wannan suke cewa fahawa a maimakon a ce fahuwa za ta ce fahuwa baitin sai ya kare saboda sai zama an samu masu wasali biyar a jere ba a samu masu wasali biyar a jere a arori a yin an ce fahuwa wa'e a an samu guda biyar a jere wa ba da filin fa'ilin fa'in zahar fahawa ila fara mero nisa وتخريج الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل منكرا كمثل كمثل زيد في جواب منكرا وتاء ثالث تل المال إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وقد يبيه الفصل وإنما تلزم فعل مرمل متصل أو مكمل ذات يلي وقد يبيه الفصل ترك التائف نعم أتى القاري بنت الواجب والعرس مع فصل بإلا فر لا كما ذكى إلا فتاة ابن الألا والعرف مع قد يأتي بلا فصل وما رمير ذي المجاز في شعر وقع تو كويس أفانا من يا كيف يجيبوه تو بسم الله الرحمن الرحيم الفاعل فاعل akwai sabani tsakanin malamai dangane da marfu'atu na asma'u wanne ne kan gaba akwai wanda suke ganin mubtada shine gaba wanda shi dan malik akan haka yake yana hanyar cewa mubtada shine gaba akwai wanda suke ganin cewa a fa'ili shine kan gaba a wasu malaman kamar sai mun hajji kamar mai ajin ruma mai ajin ruma ma sai da fara kawo babu fa'ili kafin ya kawo babu mubtada da labari to su suna ganin fa'ili shi ke kan gaba shi dai fa'ili abinda ake kira fa'ili bai tsaya kawo talibinsa ba sai ya kawo misalai nasa guda biyu sannan kuma ya dawo ya gyara da wani misali yace allazi kamar ku ai ata zaidun su ne kamar marfu'i biyu na misalan nan da za a kawo sunan da aka yi wa rafa a sunayen nan a misalan nan guda biyu da za a kawo misali na farko a ta zaidun wanda wannan misali ya kawo shi don ya nuna cewa fi'ili shi ke rafa'antar fa'ili a mafi yawan halaye fi'ili ke rafa'antar fa'ili a mafi yawan halaye a ta fi'ili ne zaidun shine fa'ilinsa amma ba dole ne sai fi'ili ba ke rafa'antar fa'ili akwai guraren da wani abu wanda ya kama da fi'ili kamar masdari kamar sunan fa'ili kamar sufa mushabbaha suke rafa'antar fa'ilin kamar a wannan misali na biyu da ya kawo muniran watuhu to watuhu shi ma dai fa'ili ne amma a nan da ya rafa'ance shi kalmar munira wanda munira din sunan fa'ili ne daga anara yuniru fa huwa muniru zaidu ya zo alhali fuskarsa tana mai haske zaidu ya zo alhali fuskarsa na mai haske a shi a nan dai sai kawo misali amma wanda ya zo daga bayansa wato ibnul wardi ibnul wardi wanda wasu da yawa daga malamai suna cewa an haife shi ne hijira ta ɗari shida da saba'in da tamanin da tara ɗari shida da tamanin da tara ya zama bayan mutuwar ɗan malik sai da aka samu shekaru goma sha bakwai aka haifi ibnu wardi kenan mai tofatul wardiya amma wasu malaman tarihi ma suna cewa a an haife shi ne hijira ta ɗari shida da tasa'in da ɗaya ya zo kenan ashe sai da aka samu shekaru har goma sha tara bayan mutuwar ɗan malik sannan aka haife shi to shi da ya tashi sai ya kawo tahalili inda ya ce alfa'ilul lazi ilaihi usnida fi'lun muqaddamun alaihi abada khalafa sawgan waqtin ra'al lif'il yuf'alu aw ma fihi ma'anahu ju'il shi yasa shi anan sai ya kawo ma har baiti kaji wanda so da yawa abinda da malami ya kawo a baiti biyu shi a baiti ɗaya yake kawowa sai ya mutse shi ya mutse shi ya kawo a baiti ɗaya amma anan sai kokarin ya ga ya kawo haddi ga shi fa'ili shine alfa'ilu fa'ili allazi usnida ilayhi fi'lu shine wanda aka dangana fi'ili a kansa muqaddamu alayhi wanda yake ko abin gabatarwa akan fi'ilin an akan fa'ilin fi'ilin da yake lalle sai an fara fadarsa sannan fa'ili zai zo wanda wannan tafiya ne akan abin da mutanen basa basara suke kai na cewa koyaushe bayan da za a yi fa'ili ya gabaci fi'ilinsa amma mutanen kofa suna ganin a ya yi fa'ili ya gabaci fi'ilinsa shi yasa su a wajen sun kace zaidun kama to ta yi zaidun din ya zamo fa'ili ne na kama amma ya gabace shi amma a ta yi kuma ya zamo zaidun din mubtada ne kama labari amma wajen malaman masara dole a nan ka ce zaidun mubtada ne kama labari fa'ilin kama din ya zamo da mere ne mubtasiri dole a wajen su kenan wato a ba wannan suna zahiri ba ne da aka ce dole ba wai ana nufin dole a ɓoye fa'ilin ba ka iya cewa zaidu kama abuhu kaga suna zahiri ya tsaya matsayinsa kenan to muniran wani hude ya nuna sunan fa'ili yakan rafa an fi'ili ko a ƙur'ani a ina ne a wata aya ce ko a wata sura ce aka samu inda yake sunan fa'ili ya rafa'anci fa'ili sunan fa'ili ya rafa'anci fa'ili ina misali ɗaya ma tak suna nan a ko a wajen a ina ne misali a ƙur'ani sunan fa'ili ya rafa'anci fa'ili ai akwai su ko yanzu ko a bakara ai akwai fa innahu asimun qalbu asimun sunan fa'ili ne ya rafa'anci fa'ili shine qalbu qalbu shine fa'ilin asimun shine wato wato ya rafa'ance shi wa man yaktumha fa innahu asimun qalbi to sai kuma da ya kawo misalan guda biyu da ya alkawarin zai kawo da ya ce kamar fu'ai sai kuma ya kawo gyara shine mai ni'imar fata kai ma da lamutum fata a nan shi ma fa'ili ne shi yasa wanda yake marfu'i da ramma amma muƙaddara su wayancan guda biyu da suka gabata an musu rafa da ramma zahira hatta zai gun zai gun marfu'i ne da ramma zahira muniran wasu hu marfu'i ne da ramma zahira amma wannan neman fata fata din wanda shine fa'ili an masa rafa da ramma mukaddara wannan misalin yana nuna cewa wani lokacin fi'ili wanda yake damidi ne ke rafa'antar fa'ili a ta shi fi'ili da mutasarrifi tunda ana cewa ya a ta ya ati ki iki ana samun marinsa ga murari ga amri ko wanda da marin da murari inda amrin duk sun zo a qur'ani ko ata a farkon sura ma akwai inda sura da ta fara da ata ata amrullah ko ate amrullah akwai murari ma a qur'ani ya tiha rizquha ragadan min kulli makani akwai amrin a ƙur'ani ko a wata aya ne amrin a ta yanzu a ƙur'ani itiya ko fatiya akwai kuma yadda yake ma ai an rafa shi ne ga mutum ɗaya iji bi qur'anin gairi haza aw baddir qul ma yakunu li an ubaddila to a wannan misalai ke ne ya kawo mu gawa wa ba'ada fi'ilin fa'il a koyaushe sai a fa'ili yana zuwa bayan fi'ili ne inda dai muka faɗa a baya wannan shine abinda mutanen basra malaman basra suke kai wanda shine a can shi ɗan wani ya ce mukaddamun alaihi abada fa'in za idan fa'ilin ya bayyana kamar misali a ta zaidun dinnan fahuwa shi kenan wannan ya zama fa'ilin ga shi nan dama a fili ba wani abu ne wa illa idan ko aka ga ba fa'ila kamar inda kace zaidun ja'a zaidun ja'a fara miru nistata to fa'ilin ya zama da miri ne wanda ya koya wato akwai huwa huwa wanda zai zama shine fa'ilin irin wanda wannan baitin shine wani malami mutasawwifi masanin Allah ya dauka ya mai da shi wato a magana kan tsayawa a tafarkin Allah inda yake cewa fannaku hatimun lazimu fa in zahar fawa wa illa farami rubistata inda za ka tsaya a tafarkin Allah to a ce ka mora ka amfana da wannan tsayawar taka abu ne dole lazim Allah ya yi alkawari bayan da za a yi ka gaskata tsayawa a kofar sa ya kyale in ka gani to ka tsaya kullum amma shi ke da ya zamo za ka addu'a ba an ka sa ɗin Allah ina roƙo ka hore mun kaza kaga an hore ma to shi ke da ba ga shi ma alamar cewa an yadda da tsayawa ta ka ko an karɓe ka wa illa amma an ka tsaya ɗin sai zama baka ga amfanin ba kullum kai kenan tsayawa kai sallah raka'a kaza kai kaza kai salati ga Allah ta yi ka sauke da la'ila kai komai kana roƙo kan wata bukata ma wanda za ka ga ai ƴan kaɗanci amma ba ka samu biyan bukata ba to kar ka ɗauka Allah bai san da wannan tsayawar taka ba kar ka taɓa ɗauka cewa Allah bai karɓi wannan tsayawar taka ba abin da yake nufi ya haɗa ma abu da kake nema a yanzu ya baka san da ka fi bukata ya sa sai to idan abin da kake roƙo a yanzu na duniya Allah ya kyale ibada amma ba wai ya hana ka bane a'a yana ninka ma ne yanayin yana ninka na ne kamar mutumin da yake akwai tafiya ce babba a in aka kwatanta da duniya wanda an san misalin duniya ba komai bane dangane da misalin lahira to shi yana da tafiya babba za shi america ko za shi ingila kuɗin yana roƙon allah kafin ya tafiya nan allah ya ba shi naira allah ya ba shi naira sai ba a ba shi naira ba amma yana zuwa america sai ga daloli an sako masa ko kuma yana zuwa ingila sai ga tarin an sako masa to allah ba an masa gata ba yau ai wala Allah yadda yake bukatar kudin nan a Najeriya bai kai yadda zai bukata a can ba kuma duk yadda darajar sa take a nan ai bai kai darajar sa a can ba ko in an baka naira biliyan daya me aka baka aka baka dala biliyan daya guda nawa ce a ciki yadda da naira biliyan ɗari biyar ko a cikin ta to shi yasa a koyaushe dole ɗan ƙanƙanin misali abin da yake wajen Allah ya fara saboda duk abin da yake na duniya ƙararre ne ma inda kun yin fadu kuma inda lahi fadi yasa wato yadda aka faɗa fannabu hasun zahir fa in zahar fawa wa illa faramiru nittata to ya sai wani baiti wajen rudin fila a koyaushe ka tsiraita fili ma'anin tsiraitawa shi ne kaka sa masa alamar tasniya ko alamar dami yadda za ka ce kama zaidu haka nan za ka ce kama zaidani haka nan za ka ce kama zaiduna da zaidu da zaidani da zaiduna duk kama ya wadatar da su ba sai ka ce kama zaidu kama zaidani ba ko kama zaiduna ka tsira ta filin ba sai ka sa masa alamar tasniya ko ta jam'i ba إذا مقصد الاثنين إن ديك أن دنغن في إذن أبو بيو كما كان الزيدان كو تلا القمران كو جاء الأخوان كما أو جميع كو أكا دنغن أشيك جميع كما wato dala alkawakib ko dala atil kawakib ba za ta ce dala uba ko dala ana ko ka faza shuhada kamar faza shuhada ana za ta ce faza shahidu haka ba za ta ce faza shahidani haka nan za ta ce faza shuhada faza sunan ba zai sauya ba da inda aka dangana shi ga ɗaya da inda aka dangana ga biyu da inda aka dangana da da yawa wa kadu amma kaɗan akan ce wanda wannan matsari ne na wasu daga larabawa sababban harisu da ka'ari su sai ka ce a wajen su sa'idan zaidani ko sa'idan zaiduna ko kama zaidani ko kamun zaiduna shi ne wakar kwanu sa'ida aka ce sa'ida wa sa'idu ko sa'idu والفعل للظاهر مع المسلم الحالي فعل أن جنجنا شد سونا ظاهري باين فعل نن da aka sa wa alamar tasniya ko alamar jami yana daga irin wannan fadin mawaƙi da yake tawalla qitalal malikin bi nafsihi wa qad aslamahu mub'adun wa halim tawalla qitalal malikin bi nafsihi wa qad aslamahu yace aslamahu bai ce aslama ko ba ya ya bi tsarin mafi yawan larabawa zai ce wa qad aslamahu wanda mai wannan baitin annabi kasu ruqayyat ne wani mawaki mashhurin zamanin umawiyawa amma wanda yake ya fi goyon bayan zubairiyawa shi yasa ya yi wannan baitin ne da aka kashe ɗan uwan abdullahi zubair shi ne musa abu zubair wanda yake gwamna a misira da aka kashe shi ne yake cewa na al'auratar musulai ne kuzunan wanzan lakan kasirin bidairin dafilikin mukimu لكن الفيل نيكي سوى تولى قتال المالكين بنفسه وقد أسلمه مبعد وهلي شي مصعب da kansa ya jibinci yaƙi da 'yan tawaye maliki da 'yan tawaye bi nafsihi da kansa a wajen yaƙin wa kada salama hu mubadun wahali da wanda ke nesa da shi wato ba dan uwansa ba da wanda yake aboki ko ko dan uwansa aboki duk sun miƙa shi wanda suke tare da shi ba su tsaya ƙoƙarin su ga sun kare shi ba to ko faɗin wani ya rumuna ne fi shira'in da khaili a halifa kulluhu ya azu ya ce rumuna ne inda ya tsara mafiyar larabawa zai ce ya lumu ne ya lumu ne amma anan sai ya sa alamar jam'i ya ce ya rumuna ne fi shira'in da khaili a halifa kulluhu ya azu baita da yake bin wannan shine wa ahlul ladhi ba'a yalhunahu kama nuhiya al kama nuhiya al bai'u al awwal to a ko fadin wani ra'ayin al gawani shayba laha bi alidi fa awrana anni bil hudud al nawalid ra'ayin al gawani an yau kai ce ra'al gawani ko ra'atil gawani amma sai kawo alamar jam'i yace ra'ayna ra'ayin al gawani shayba laha bi awridi fa awrana anni bil hudud al nawalid ويرفع الفاعل فعل قربة سو ديوا فيلي wanda yake an koye yakan rafanci fa'ili ta yi filin ya rafanci fa'ili ya zamo a koye yake ko dai jawazin kamar wani ya tambaye kamar ja'a wane ne ya zo ka iya cewa zainu kana nufin ja'a zainu to zainu dinnan fa'ili ne na fi'ili shafaffe shi ne ja'a wanda shafe wannan fi'ilin ba dole bane in an ga dama a iya fito da shi wani lokacin kuma yakan zama ma fi'ilin wajibi ne a koyi shi kamar a ƙur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajo wa in ahadun minal mushriki na ƙur'anin su kis wa in nastajaraka ahadu ahadun din nan fi'ili ne an fa'ili ne na fi'ili wanda yake mustatiri wujuba fi'ili murmari wujuba ba dama a bayyana shi ko duk irin wannan inda in wadda take ta shara'i ta zo amma sai aka ga abin da ya zo a gabanta suna ne to duk za a kadar cewa wannan sunan fa'ili ne na fi'ili wanda yake murmari hujuma kamar ine mur'un halaka ine mur'un halaka ana nufin in halaka mur'un wannan halaka na biyu jumla ce mufassira ba ta da mahalli a lirari ka misali zaidu kamar yadda kike zaidu fi jawabi man kara wajen ba da amsa ga tambayar da aka yi ma man kara kace zaidu to kana nufin kara a zaidu wata auta ne sun ta limari fi limari ana sa masa tattari wanda take asali sake nashi amma an ta gamu da dalili ta ta gamu da sake dai to sai a mai da ita mai kasar kamar qalat hindu ko amma an yi zo kamar ƙara cimra atun ko na ƙura'in ƙara cimra atun aziz to a nan sai a yi mata kasara lil fiqa'i sake da yi ta talifi tana zuwa da harka fi'ili mari idza kana li unsa in ya zama fa'ilin mace ce in ya zama fa'ilin mace ce kamar dala'at shamsu ko ja'at zainab ka abad hindul azza kamar yadda kace abad hindul azza to ba ka ce aba hindul azza ba sai dai abad hindul azza hindu ta ki yadda da a cuce ta wannan wata zama filan mumani sannan da aka faɗa ba wai a koyaushe ba ne don fa'ilin ya zama nan wanda sai ake cewa dole sai an sa ta a'a tana zumtar fi'ili ne na wanda yake fa'ilinsa murmari ne ya zama kuma mace ce to wannan dole a sa daidai macen wadda take mace ce ta haƙiƙa ko ko mace ce a ambatu mace ta haƙiƙa shine duk mai ran da yake yana da farji to wannan shine mace ta haƙiƙa kamar jazalat ko hindu ko su'ad mace ko wanda a suna a haka ake kiransa a matsayin mace wanda shi ba mai rai bane balle ma a ce yana da farji irin na mata kamar shamsu to yadda za a ce dala'at jazalatu ko dala'at shamsu ko ja'at zainab to irin wannan ta iya zamo fi'ilin fa'ilinsa lamiri ne to sai ya zamo dole a sa ta kamar a shamsu ɗala'at ba ka da dama ka ce a shamsu ɗala'a dole ka sa ta tunda anan ɗala'at ɗin nan fa'ilin da ne ne muttasil wanda ke ya sadu kuwa ya wanda yake ya sadu abu filin za ta hiri waje na biyu da yake dole sai an sa ta shine inda ya zama fa'ilin mace ce ta hakika shine wanda yake mai farji shine ma'anar hiru hiru farji za a ce ja atu zainab ba dama a ce ja a zainab amma idan fa'ilin ya zama ba murmari ba ne ba kuma za ta hirin ba ne to wannan an fi sa ta amma ba dole ne a sa ba ka iya cewa ɗala a shamsu haka shi ya fi yawa ka iya cewa kuma ɗala a shamsu bayan ka aitowa ɗala a shamsu ko ɗala a shamsu wa kada bi hul fasulu tarkar tari in ya zama tsakanin fi'ilin da fa'ilin an sa wani abu ya shiga to haka ɗin yana ba da damar a ce a shafe wannan tattata ne shi yasa ka iya cewa a tattil ƙariyan mura'atu a tattil ƙariyan mura'atu wata mace ta je wajen alƙali a ta tilkariyar mura'atu wata wata ta je wajen alkari ta iya kuma shafe wata ka ce a talkariyar mura'atu wata mace ta je wajen alkari ba musan wani alkalin ba ko ko wanne ne fi na hawi a talkariya bin turuwa gifi kamar a inda ka ce a talkariya to anan ka iya cewa a ta tilkariya bin turuwa gifi ko kuma ka ce a talkariya bin turuwa gifi wal hasfa ko wal hasfu wal hasfu a shafe kan na fasil mai illa inda yake an rage tsakanin fi'ilin da fa'ilin da illa formula an fifita bari wasu ma sun ce dole ne a shafi saboda saboda matuƙa aka raba tsakanin fi'ilin da fa'ilin da illa to a sannan ana ganin fa'ilin a hakika namiji yanzu misali in ka ce ma ja'a illa hindu to a kira kamar ka ce ma ja a hadu illa hindu ai ba wanda ya zo sai hindu ma ja a ahadu akwai ahadin a wajen shi yasa a ce ma ja ma ja at a illa hindu kaɗan a ce ma ja illa hindu ya fi yawa wasu ma suka ce ba dama a ce ma ja at illa hindu amma shi anan yake haka ɗin ya fi ba wai an hana din ba shi akwai baitoci da yake an samu wanda yake an sa ta tare da cewa an rabe tsakanin fi'ilin da fa'ilin da illa kamar faɗin mawaƙi fama bakiyar illa wulurul da rashu fama bakiyar illa wulurul da rashu a shafe tsakanin a shafe ta a shafe ta karya yakan zo kaɗan bila fassali ba tare da an rage tsakanin fi'ilin da fa'ilin da illa ba an ji kaɗan cewa ƙala fulanin ko ja a hindu sai ba wani ya kai ba haka daga larabawa wa malami da zuma ja fi shirin waka shafe wannan ya zo a waka tare da ramiri wanda yake na majazin tarihi shi ne a faɗin mawaƙi da yake fala mutunatun wadda kaduwar kaha wala an ra'amkala in ƙala wala an ra'amkala bai ce amkalat ba a amkalat wanda na haƙƙinsa a ce amkalat fi ƙala tunda a nan fa'ilin lamiri ne wanda a baya faɗa ya gabata cewa a irin nan dole a basata wato can inda ya ce inda ma sun zaru fi ila murmuri muttasilin wannan kenan kamar wannan au mutumin za ta yi to alhamdulillahi zai mu kwana a nan ko wanda sun yi shi a yayi da Allah an sani ya yi laifi goma ko bai kai ba to alhamdulillahi an ce dai insha Allah za a rinka kokari ne a rinka bai suka goma ko ina da ai haka aka faɗa sanda za a fara ko yadda zai zamo inda ana yi nan da irin wannan kasala da ake yi da kaga shekara zuwa shekara uku ana ganin karatun zai tura tura da saura zai zama ɗan kaɗan